والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وانا cikin littafin al'isiyya wannan shine karatunmu na shida ko cikin wannan littafin yau insha Allah ta'ala za mu tashi inda malamin yake faslun nawaqid ruhuri arba'a wato wannan fasli zai magana cewa abubuwan da suke karya arwalla guda hudu ne su ne nawaqid abubuwan da suke rusa arwalla su karya da su bada abubuwan ne guda hudu kawai duk wanda ba su ba ba su karya arwallan mutum amma waɗannan guda hudu duk wanda ɗaya daga cikin su ya afku a cikin arwallan mutum to arwalla ta lalace sai mutum ya sake arwalla kenan ta abin da malam bai waɗi ba cikin waɗannan abubuwa guda hudu ko kana tsammanin yana karya arwalla to bai karya arwalla bai warware ko da kana ganin shi kamar zai warware arwalla to baya daga cikin abubuwan da za su warware ma arwalla amma waɗannan guda hudu su kaɗai ne kawai sai dai a ƙarƙashin su akwai abubuwa da yawa al'awwal ma ne ce na farko an riddatu shine ridda ridda tana karye arwalla wa hiya kufrul muslimi ita ce kafircin musulmi musulmi ya kafirci a shekenan dan ka shigo musulunci ba a cewa da abin da ka aikata musuluncin bai warware ba da abin da ka aikata kana da matsayin ka musulmi wannan karya ce karya haka ma Allah da annabin shi duk wanda ya shigo cikin musulunci yana isa da musan abin da ya san yi cikin musulunci duk wanda ya musan la ilaha illallah cewa akwai waɗansu abubuwa wanda ake bauta wanda ba Allah ba to ya isa daga musulunci ya warware la ilaha illallah duk wanda ya halatta haram alhali ya sani cewa haram ne ya halatta shi ya zama kafin ya yi rida wannan magana ta shi ta yi ɗaya daga musulunci mutum ya ce su ai ba ta da bambanci da ita da aure duka ɗaya ne duk mu'amala ce da ɗaya mace alhali ya san kuma cewa zina ya karanta ba kowa ke wata wannan magana bai zama so kafin amma duk wanda ya riga ya sani sharaɗai sun tabbata gare shi abubuwan da za su kore mai riddar shi babu su to a lokacin da zai ce mai kafiri ya yi rinda duk mutumin da zai cewa babu bambanci tsakanin ruwan lemu da ruwan giya duka ɗaya ne bambanci tsakanin a burkutu da kunu ko koko duka ɗaya ne ai abubuwa ne da ake shiga wasu abin nan isami da sauransu kuma bambanci tsakanin giya da kura ya zama kai domin babu wanda ke kiran kura da sunan giya kura sunan ta kura kuma kowa da kowa yana shan mai shan wura ba a kallon shi mutumin banza tun da can ma tun ma ba a san addinin ba mai shan kunu ba a kallon shi mutumin banza saboda yana sha abu mai daɗi ne amma dama can tun da daɗewa tun ma na jahiliya ana gargajiya babu musulunci tun kayan alkuwa na sallallahu alaihi wasallam kowa ya san me kowa ya san giya aikin banza ce ba a hada ta da mutumin da yake shan koko ko kunu saboda kenan duk wanda ya daidaita su alhali ya san cewa giya haramun ce wannan halal ne ya zama to kafir ya yi zaki saboda haka kenan ƙarya ce a cikin ya shigo cikin musulunci baya yana ita da musa abin da ya shigo da shi cikin musulunci in ya musa abin da ya kawo cikin musulunci to ya zama to kafir ya rida ya wannan wani abu ne wannan ya ba shirka ba rida ba ne a ruwa ne ne ta wannan magana ta shi ba daidai ba ce ai ta jiya ba mata karya kwana mata in kana shan giya kake ruwa ne kake sha to mene kake sha giya ce ko ruwa a nan ba magana niyya abinda ake gani abinda ke faruwa ne shi yake me ke faruwa mene ne kake ga hannunka in ruwa ne kake giya kai ka samu Allah ka kamanta ni ruwa da giya wannan ba shi nake magana ba in nake magana shi ne ka halatta ka halatta haramun din da Allah ya haramta ko kuma ka haramta halalin da Allah ya haramta mu mutane mun gane ko ko ka ce mu sai mu mutane tushen gawa haramun a alhali Allah ya halatta mana da cikin kawa mutane cin tuwon shi cin tuwon masara haram ko kuma ka buga ka buga ka rasa yadda za ka yi kana kwaɗayin nama ba ka samu ba ka ce duk duk da can da ake marasa haram ka ta halatta ta haramta mutane halal in ka sani cewa halal ne ka san ayoyin da suka yi magana halatta nama musulmi yankan musulmi da sauransu don ka halitta ka fi kayar da ka sani ka karanta hadisai kuma ka zo kai wannan magana to kayi ridda in ka yi mutum matsayin Allah kayi ridda mutum ne saboda yana malami ko annabi ka ce da shi da Allah duka ɗaya ne ko ka ce ma ya yi Allah to kayi ridda in dai ka san abin da kake in ka ce wani abu ya yi alkur'ani kayi ridda in dai ka san abin da kake a ce ga wani abu ga wani abin da za a karanta wa yayi alkur'ani ko mene ne shi ko ma wane ne shi littattafan da Allah ya saukar ma ga annabi da annaba ba su yi alkur'ani ba bare wani abu littattafai na Allah ne Allah ne saukar da su ga annabi Musa da annabi Isa da annabi Dauda da annabi Ibrahim da sauransu su ma ka ce qur'ani ya yi su to bare wani abu wanda wani mutum zai kirkira waya wani in mutum ya zane wannan magana ya isa daga musulunci ya zama to kafin kafirci bai tabbata ga mutum da ba su tabbata sai da sharaɗa kuma sai da koruwa abubuwa waɗanda za su iya hana ridda da dawo ke nan dai ridda tana warware a wanda ta ma warware ma mutum musulunci balle karamin abu a wanda a tsari na biyu daga cikin abubuwan da suke warware a wanda shi ne a shakku fi wujudin fahara shakku a cikin samun tsarki mutum ya yi shakkun tsarkin da ya yi hanya kau yana akan sarki wannan shakkun ma ya warware ma au bil hadasi ko kuma mutum ya shakku cikin hadasi hanya na yi mawani to in kana shakku malam yace ni wannan shine mazhabin malikiya su shakkurin su yana min yana warware ma au fi sabiq min ko kuma cikin mai riga daga cikin su waye riga wani tsarki ko ko hadasi in kai shi ko cikin wanda ya riga wani to shikenan arwallaka sai ka kawai sai ka je ka yi arwalla inda arwallaka kana shakkun da ke ma lam yastanke shakku matukar dai shakku bai aure shi ba bai yi katutu gare shi ba ya mallake shi yayi yawa a cikin shi amma in yayi yawa to shikenan saboda haka amma a sauran mazabobi wato ana gina ibada ne akan mi karara to wurin wurin wannan hadisi nan malamai suka sha bambo wurin fahimtar hadisi nan ne aka sha bambo tsakanin malamai hadisi ne karar manzala sallallahu alaihi wasallam ce idza wajara ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alayhi akhraja minhu shay'un am la fala yakhrujanna min al-masjid hatta kaga wannan shakku ne saboda haka sai ka tabbata shakku bai warware a wannan a ƙararren hadisi amma kuma shi wannan hadisi ne da kai shi ne malamin malikiya suka fahimta suka mai ta fahimta ta daban kuma wanda kuma wannan ya zama to shi ma wato wani sashi ne na tausayin Allah ga baki sai da Allah subhanahu wataala zai saukar da aya ko manzo Allah ya faɗi magana wanda za a iya fahimtar ta da abubuwa da yawa domin a sauka domin fahimtar mutane ta sha bambam ba lalle bane abin da na fahimta kai ma ka fahimce shi Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin abin da yake nuna kudirar Allah da sacin Allah cewa Allah yana a faɗa abu ɗaya amma mutane su samu maurin fahimta shi wannan shi kanshi wannan sabanin fahimta yana daga cikin abin da yake nuna tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala yana nan wata abu guda ne aka wani amma saboda an kullum mutum sha bambam wani karamin hankali gare wani babba gare wani matsakaici gare wani ma ba ya da shi kwata-kwata ma hukunci bisa abin da ake saboda haka kenan wannan duka gwargwadon fahimta abinda mutum ya fahimta na dalili in ka bayyana cewa lalle ya kini shine tabbas shakku bai walwar yaro lalle ya kini to shi kenan kuma ka bayyana wannan kowane ne yana da dalilin shi kuma dalili ne da yake iya daukan haka dalilai akwai dalilai waɗanda dole ne cikin shari'a suna iya daukar fiye da ma'ana ɗaya biyu kuma akwai kuma wanda ba ya dauka ku diba kuga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musafai la ta sallu illa bi bani quraiba ko ku sallah cikin bani quraiba to sai sallah ta darra ta musu hanya sallar asar sai wasu suka ce su sallah za su yi, wasu kuma suka ce annabi yana nufin mai sauri magana guda ce kuma da suka zo suka ga manzala sallah manzala bai ce da masu gaskiya da waɗanda ba su da gaskiya ba mun gani to haka dai abubuwa su ba wani dalili dai amma an kullum mutane da fahimtar mutane da shagon ba amma akwai abubuwan da ba su ɗaukan abu ɗaya suke da wasu ba su ɗaukar su abin da ya shayi aƙida bai ɗaukar to abin da ya shayi tauhidi guda ɗaya ne amma abubuwan da suka shayi ibada sallah azumi tsarki da sauransu waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sauki a cikin su ya sanya kowa ya fahimci abin da ya fahimta amma maganar zatin Allah da sibobin Allah da sunayen Allah da imani da annaba abubuwan da suka shiga imaniyat waɗannan kwata-kwata abu guda ɗaya yanka ɗaya ne kawai in ka gane ka gane in ka gane ya san rai ba su bukatar ne ba su bukatar tawi ƙararra take kashi saboda su abubuwan da suka shahi Allah subhanahu wataala ya sai abubuwa tsakanin mu shi yasa Allah ya banke yanka kai shi dai kawai wanda ya gane su ya gane wanda ya gane ya kuma daga gane ya gane sai da yake asalisu wato abubuwan da ke warware alwala na uku shine al'ada yana da cewa huwa ma kharaja min ahadi sabilaini shine abin da ya zo daga ɗayan hanyoyi guda biyu gaban mutum ko bayan mutum ala wajhi sihhati wal ihtiyat akan huska ta lafiya da kuma sabo kana lafiya a wannan abu sannan kuma an saba ya fito ma mura to abin da ya zo daga gare su bayan gari da bawani ya kare ma a wannan الرابع na hudu al'asbab shi ne waɗanda abubuwan da ake ce ma asbab mawarai wahiyya talata su kuma mawarai dinnan guda uku ne al'awwal na farko a cikinsu shi ne lamsu man tujadu lazzatu bi lamsu wato taba wadda ake jin daɗi a cikin tabawa al'adar ta cikin al'ada lamsu shi ne tabawa lamsu taba man tujadul lazzatu wanda ake samun jin daɗi bi lamsihi da taba shi fi tsarinci a cikin al'ada in an taba shi za a ci daɗi ka zaujat kamar matan mutum walamati kamar kuyanga to wanda zai taba matan shi ko ya taba kuyanga shi bai washi in kasa da lazzata in yayi ne ya taba sai ji daɗi wa waje da kuma ya samu jin daɗin aula ko kuma bai samu jin daɗin ba au waje da ha ko kuma ji daɗi da ya taɓa min zai kafin ba tare da nihi ba kamar yadda mai abin mai yawon mai shimaru illan kubla sai dai kubla filfa ne a cikin baki shi ne tutsan baki baki da baki ya ke cima al-kubla filfa ne a cikin baki fa ina tankuru mutlakan tana walwalewa kai tsaye fala tura'a fi allata idan taba mace bala ya nuna cewa ko kayi niyya ko baka yi niyya ba inda an ji daɗi to shike alwala ta warwa haka ma kubla bala ta kubu mutlaka tana warware alwala baki daya fala tura'a fi allata ita kubla tsutsan bakin mace ba a kula da an ji daɗi ko ba da daɗi ba da ka haɗa bakinka da bakin mace shike haka ma da yake nuna alwala kawunan to hadisi ya zo cikin kamar da muka cikin bulugul maram zala sallallahu alaihi sallama qabbala ba'da nisa'i thumma faraja ila salat wa lam yatawadda zalla ya ya tsaci bakin ɗaya daga cikin matan shi kuma ya tsaye masallaci da yaro wannan sai suke mene ne khususiyar ta annabi sallallahu alaihi wa sallama amma gaskiya ba khususiya ba ce kusan baki bai kare wa Allah amma dai abin da su malam malam alkiya suka fahimta shine wannan yana warware alwala wannan hadisi kuma abin da yake nuna an keɓanci manzan Allah da wannan shi kaɗai saboda me sun ce shi ne ya fi kowa a guri ba a hada fa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wurin sha'awa ya yi mahakurin sha'awa ko ba haka ba to haka suke cewa fa innahu ablaku li irabi haka na na ya fi kowa mallakar sha'awar shi amma sauran mutane ba su da tabbas amma da duk da haka nan a alƙubla ba ta warware a wannan wa qawluna ma la yace maganan mu da muka ce lamsu man tujadu lazzatu bi lamsi taba wanda ake jin daɗi da taba shahadata al'adance ihtirazan dan kiyayewa ne mimman la tujadu lazzatu bi lamsi daga wanda ba a samun jin daɗi da tabawa domin ya hidda ma wanda shi an taba shi ba a jin daɗi shi yasa ya magana min wadda ake jin daɗi in an taba domin akwai wanda an an taba za a ji daɗi ba a da al'adi fa inna la tanqub ita ba ta warware a wannan mutum kamar wa yake ka sagirati allati la tushtaha kamar ɗan karamar yarinyar da ba a sha'awar mutum ya ronda da ke yarinya karama kaga ya taba jikinta duka baki dai ko to a ronda ba ta kariya saboda ni ita na al'adance ba wanda ke sha'awar sabanin babban mace wal mahrami kuma kamar muharraman mutum kal ummi kamar uwa inda yake nuna al'adar mu mutum bai taba shi ko ma al'adar mu al'adar mu mutum bai taba shi sai dai in ya kai dan bari su mu al'adar mu sai dai dan bari su su ma yan barika wanda suka kai karshe mun gane ku saboda ku kenan mala yake kamar uwa wato ita uwa idan ba jihar walla ya taba ta kamar yadda muka wani don cikin littafin shi ba muna karatu ya ce muku larabawa su dole ne ka tashi da sai sai ka gaisa da uwarka sai ka mika mata hannu kuma in ka dawo daga balagurin uwarka dole ta rungume ka ta murna duk girman ka ko ko ka ga shekara saba'in dai tana da rashi a duniya saboda ka al'adar mu ta sha bamban da su shi yasa shi yake magana yadda su ci galibi abubuwa ba irin namu bane amma sai su wani su yanzu misali in ka ce kana son kana son kai magana kan hukunce-hukuncen kishiyoyi littafi kake so wanda kake so kai magana kai kishiya da kishiya sai ka sha wahala kai ka samu littafi saboda al'adar laraba mace guda ce kan shi malamin balarabe smith yanzu wannan littafi inda mu muka rubuta shi ziya ɗin nan da sai kaga hukuncin mace da kishiyoyinta amma babu in ka diba risala ma ba za ka samu ba in ka diba wannan ba za ka samu ba duk da babu ne al'adar laraba mace guda ce yadda shi kan shi malamin da ya rubuta littafi bai san wannan to haka ma mu ma nan wurin in za mu rubuta littafi waɗannan kucin kucin ba za mu faɗe su sai dai za mu faɗe su kamar saboda malamai na faɗi amma ba wajen wai akwai su wurin mu ko ba haka dabbani to saboda haka idan mu je arwallah misali ya kama mayu ya shi saboda muharrama ce ta shi arwallah ba ta yi ba wal binti haka ma diya wal'ukti haka ma ‘yar uwa su larawa tsakanin muharramai babu shamaki kanin muharramai babu shamaki ko ka dole ne sai sayan kada shi gidan akwai kannanta akwai magashinka dole sai ka ba kowa hannu kun gaisa kuma duka muharramanka baki daya babu wanda za ka dawo daga balagoro mai kare ka yi rubutu babu amma kuma wannan auren muharramanka mu hausa ma haramta ko a wurin maramu ne amma Allah subhanahu wa ta'ala bai haramta amma dai mu in muka yi haka Allah ba zai tambaye mu dalili ba mai ba domin mu ba abu ne mu ba in kai ba ne in ba kai ba kuma Allah ba zai neme ka ba addani na biyu daga cikin abubuwa waɗanda suke cewa asbab nafsu zakari nafsihi mutum ya shafi al'auran shi da kanshi almuttasili wanda ya sadu bi batini kafili da cikin tahin shi aw jambihi ko kuma sasannin tahin shi aw batini asabi ko kuma da cikin yan yatsu ina da cikin yan yatsu nan cikin yan yatsun mutum kenan daga ciki ba tare da ba a cikin yan yatsu aw bi jambiya ko kuma da sashen yan yatsu yes daga sama kenan ko to malam ya ce min gairi ha'ilin mutum ya shafi al'auran kanshi ba tare da shamaki ba ma'ana ka sa hannun ga cikin wani ka gaba shamaki amma in daga saman wanda ka kata ba amdan da gangan hausawan ko da mantuwa iltazza mutum ya ji daɗi am la ko kuma bai ji daɗi ba masahu ya taba shi ne minan kamrati tun daga kai daga kan al'auran shi au ghairiha ko kuma walinta mun gane ko wala yantafidu har walla ba ta warwarewa bi masjidi da taba shi ke na duk bayanin da imanin can baya duka a walla ta kai da ka taba ka jira ni ko baka jira ni ba a walla ta kai amma sai ba da yace wala wala yantafidu bai warwarewa min fauki ha'ilin daga saman shamaki in ka taba daga saman shamaki bai warwarewa walau kana tafiban ko da shamaki ya zama to kale kale yake mai sauki ne ba da kabri wala bil qaqati haka ma arwalla ba ta karewa fi salati a cikin sallah abin nan da dariya cikin sallah ya rike cewa da dariya kah kah kah kah kah mutum zai dariya na ha ha ha yana yana hito murya yana dariya za ki ce ma kah kah don mutum ya yi wannan arwallar shi ba ta kare sai dai bai kare kun ganin bambancin kenan sallah ta kare ta warware a rana ba ta kare ba kawai sai ka sake kama ka ka sake sallah ba sai ka tare da masallaci ba kurkur baki ba komi wala bi masjid ra'atin farjaha haka ma arwala ba ta karewa ba ta warwarewa da in mace ta taba al'auran alal mazhabi akan mazhaba ingantacciya wakila waɗansu malamai suka ce yankudu mutlaka arwalla tana warwarewa fata-fata daga su ta taba al'auran su shi arwalla ta kai wakila wani suka ce yankubu arwalla na warwarewa in qabadat alaihi in ta kama al'auran ta au atfafat ko kuma ta sa dan yatsa ai adkhalat yadaha ta shigar da hannunta bayna shafraiha tsakanin jaffan al'auran ta guda biyu ta sa hannu alwallah ta kare yana akwai maganganu guda uku wacce ta yi inganci shi ne ta karshe ta karshe shi ne in tasa ɗan yatsa shi ne alwallah ke kare amma mutu ta ɗan yatsa ba alwallah ba ta kare ba wala yan tattabu alwallah ba ta warwarewa in massat zahirahu in ta shahi zahirin shi ma'ana saman shi ke to alwallah ta ba ta kare ba wala bi masjid dubur haka ma arwalla ba ta warwarewa da taba bayan mutum mutum ya taba bayan shi ma'ana mutum ya taba duburan shi arwalla shi mata kare walal unsayin ko kuma mutum ya taba marinan shi guda biyu arwalla ba ta kare wala bi lin'abi haka ma arwalla ba ta karewa da tashin al'auran namiji al'auran namiji da miki min gairi lazzacin ba tare da jin daɗi ta miki ba kawai ta miki bayan ta warwalla ba ta kare wala bin lazzat haka ma walla ba ta karewa da jin daɗi bin nazar ta kallo mutum ya walla ya zama yana ta kallo yana kallon ne yana kallon abin da Allah ya haramta mai kalla amma ya yi wa kuma sai yake jin daɗin kallon ta hanyar shiga cikin masallaci ya zo hanyar masallaci ko kusan masallaci ya shiga sai mata suka wuce yayyan mata garke guda suka zo sai yana ta kallo aga ya yi haramun amma ne a wanda tana amma ba da cilmin ghairi maziyin in babu mazi ba in akwai mazi a wanda ta kai amma in yi ta kallo mazi bai yi toma ba shi ke a wanda shi tana zai shiga masallaci amma ya saba ma Allah sai kokari ya yi sallah da natsuwa domin sallah ta warware mai takarkare mai waɗannan su na kai wala bi tafakkur haka ma arwallah ba ta karewa da yin tunani tunanin bi diyamaci tunanin tarawa da diyamaci ma allazati fi qalbi tare da jin dadi a cikin zuciyar shi kadai min ghairi in'ab ba tare da tashin al'aurar shi ba amma cikin rai ce yana jin dadi yana tunanin diyamaci yana jin dadi su amma al'aurar shi ba ta komi ba ba mu da ya zo ba lokacin nan kuma al'aurar ma ba ta tashi ba to a lokacin na rawar shi tana rai fara'an bayan ce ga rassa guda biyu al'awwal na farko bayan ce alƙarƙaratu shadidatu alƙarƙara shi ne ƙara ƙara jiki karkaratu sharira ƙara mai tsanani mai ƙarfi tuji bulubu a tana wajen ta walla ma'ana ka walla cikin ka ya abin nan cikin ka ba kyau sai yake ƙara ƙuuu yana wannan ƙara har mutane da ke kusan da suna jin cikin kana wannan ƙara ta walla ta kai mun gane sai ke ci malubar karatu shari'a shi ma wannan hadisin anas dan malik shi ne ko idza wajada alukum bi hukmin sha'an fa ashkala alayhi akhraja minhu awla fala yakhrujanna min al-masjid hatta yasma sawtan aw yajid riha rawahu al-imam muslim wato idan mutum ya samu wani abu cikin ciki ya rikitan mai da ciki bai sani ba wani abu ya hito ko bai hito ba bai da tabbas yana shakku manzala ce fala ya furjan ne min almasjid kai ya fita daga cikin masallaci hatta ya ma sautan aw yaji da riha sai ya ji kara ko kuma sai ya ji wari ana can to a nan wurin wurin jin kara din nan da wurin jin warin nan nan ne malamai suke samu wasu suke fahimtar kara ciki in ya ji kara ciki shi ya kuru ya yi kara nan to a nan ta kai shi kuma manzala sallallahu alaihi wasallam abin da yake ne ina ne tsarin tusa in mutum ya ji domin tusa tana da kara in ko ba ta yi kara ba za ka da ka ji wani kai kare kare abu to waye ne a jikin ne sau kai kai abu ka saboda ka aka ce alkarkara su shadida su kuji bulubu amma wannan ma wurin maliki amma magana ce mai rauni saboda wancan hadisi magana ce mai rauni zance bai inganci don cikin gaya ta kara yana ta kara yana ta kara a raunaka wata kare to ana shi ka yi kare sai ba za ka samu mai magani ba ba abin da za ka bi saboda haka a raunaka tana nan ba ce komai da na'am eh na abin da ta kare bayan annabi ya wani min gairi in aku tunani tare da jin daɗi a cikin rai kenan min gairi in aku babu tashi inda tashi ne kenan ta kai in tunani ne ban da kallo in kallo ne ka ji daɗi kana kallo amma babu mazi nan babu magana amma na biyun tunani ne ko da babu mazi ta tashi to a wannan ta kai sai ban baya ban mazi tsakanin kallo da tunani ko akwai al'adu dole sai da madina ya wuce azari ma yace nabi qala bil kitab ya wuri a cikin alkitab me alkitab ha wala littafi ke ha alkitab qala fil kitab ya ce a cikin littafi wane ne magana ha galibi cikin littafin maliki an fi yanzu alkitab alkitab alkitab to almudawwana ake mun san mudawwana ko mudawwana ne shirge da littafi ne na fikihu na malikiya wanda masail ne na imamu malik da ya faɗa ma almajiri shi ibn qasim mas'aloli da tambayoyi da sauransu su ne cikin wannan littafin ibn al-qasim shi ya shirya shi ya hada shi amma duk maganganun imam malik ne galibi ciki da sauran waɗansu malamai waɗanda suka shahi malikiya to ya ce ya bari cikin wannan littafi al-kitab in salla in mutum ya yi sallah wa huwa yudafi wal hadath alhali mutum yana ta matsewa yana matse mai hadasi kana kana matsewa shine yudafi wal hadath mutum na sallah yana matsayin tsari ko yana matsa bayan da ya matsa dai kare kai kauce mai in mutum haka nan a ada abada ya sake sallah har abada kun gane za a sallah da ni ana mace a kullum ba da zuwa ce sai in macewa ba ba ya matsa maka bane sosai kana da yin taho wa shi ka iya ka ya ka yi sallah ba zai dame ka ba amma in dai zai dame ka to ya kamata kafin nan in kai ma haka nan saboda babu nutsuwa sallah ta rasa sharadi wata cikin sallah shi ne nutsuwa babu saboda ka sallah sai ka sake sallah wa qala al-ashyaq malamai suka ce da can malamai suka ce in mana abu dalika in wannan mace bayan garin ko gwanin da yake in ya hana shi min tamamin fara'id daga cika farillan sallah a ada abana zai sake sallah a abana mana ya zama to ba kai rubu daidai da in ka duka ko su jira in ka duka abin da ya fara wasu ce maka kenan ya hana ka kai su jira yadda ya kamata ko yana ka kai ruku yadda ya kamata to malam ce in dai haka nan da inji malamai suka ce sai ya zaki sallah wa in mana abu in kuma wannan matsewan ya hana shi min tamami sunani daga cika sunnoni a adatul waqti sai ya maimaita sallah a cikin lokaci in akwai lokaci saboda sunna ce sai ya gyara ya je makewaya ya gyaro ya komi ya dawo ya arwalla ya dawo masallaci ya sallah amma cikin lokaci ne in lokaci ya wuce kuma yawan nan shi kenan an yayi shi wa in manaku in kuma haka din ya hana shi min tamamil fada'il daga cika mustahabban sallah fala i'adata alaihi to babu sake sallah a kashi shi ke da sallar shi ta yi الثالث نوك daga cikin asbab zawal al-aqli gushewar hankali bil igmal da suma hankalin mutum ya gushe saboda ya suma awil jununi ko kuma gushewa hankali da hauka mutum ya hankali shi gushe saboda hauka to har wallahi ta gari shi ma awil sukri ko kuma da maye kana sukru maye ya kasance mai haramin da haramin ne mutum ya yi arwallah sai sha giya tana ta da sallah ita giya ba ita sauran rima ma yadda ta saka shi yawar rima wadda ita giya har ta kafta ce abinci mai inganci na malamai tsarki gare ta amma kuma mijinci haramun ce sadaka dole in mutum ya sha ta kada mai hankali mun gane ko shi zama ne ke sawa'an a kana sukuru bi haram maye ya kasance da haramun ne abin haramun ka sha kai tangadi ka lalace ka abin nan abin nan ka bugu au halalin ko kuma abin halal ne ka sha mutum ya yi wannan sai sha maganin mura a maganin mura yana sa mai ko yana sa kashewa ka san inda kake ba in ne karfi ne in kuma ya yi karin jininka wani ya sha koma da irin maganin mara za sha zaka kamar ma bai sha ba yana ta abubuwan shi to wani kuma in ya sha dole sai ya kwanta a walla ana kiran sallah ta yi walla sai ka sha ta ya ta da sallah kawai ma ya ya same ka ka san yadda kake ba za ta haka ta da gaga ka tashi a sallah wannan ma ya karya ma walla tare da cewa abin da kai halal ne au bi nomin ko kuma da kwana ne mayin ya kasance in takula in yayi tsawo wa tsala in yayi nauyi kwanan wa tsala kuma ya tsawo au kasura ko kuma ya zama to gajere ne kwanan baya da tsawo bi khilafin nawmin khafif sabanin kwana wanda yake mai sauki fa innahu la yanqu lalle shi wannan kwana mai sauki baya warware alwala wala tsala ko da yayi tsawo saboda baya da nauyi وهو الذي يشعر صاحبه شير wanda ma abucin shi yake ganewa bi man yata abu wa man yati da wanda ke zauwa da wanda ke tafiya mutum ne ke kwana amma duk wanda ya zo ga wuri ya zaina shi kwana kwana mai sauki ce kuma wani za ya tsaya ji da jama'a salamu alaikum na yana ci amma kuma cikin kwana ga amma sai dai kwanan baya da nauyi sauki gare shi to wannan har wannan mutum ba ta wurin ba والثقيل من نوي هو الذي شين ولا لا يشعر صاحبه بذلك ما أبو جيش بيت حتى بيسمى كذوا بيسمى كتهيا فهو كان شوكي أما أكوان يولي في كليل أولي دي بيسا أنبا ويحرم ينا رمت على المحدث أكم حدث الصلاة صلى والطواف دوابي بلاجن الله وسجود التلاوة دكما سجان كراتون قرآني وسجود السهو ده سجود السهو duka haramun ne ga sujudu sahu kamar ya yi sujudu sahu kuma mutum yana da hada su in yana da sujudar ba'adi bai ba sai ya tuna ko wani ya tuna mashi alhali kuma yana kan hada to ba zai ba sai ya arwanda sai ya je ya arwanda zo ko cikin masallaci ko cikin shagon ne ko cikin gida ya su jira guda biyu sallar amma yana kara da shi ba zai ba wa nassul mushaf haka ma taba alqur'ani yana da hadashi haramun ne gare shi biyadihi da hannun shi au bi udin ko kuma da ici ya rike ma ice taba alqur'ani haka haramun ne gare shi wa hamluhu haka ma dauka alqur'ani bi kharifatin da ainihi abin nan yake ce mai abin nan na dauka alqur'ani wanda dukkan da ke sa alqur'ani ciki ga hukka ko ita ce ga hukka ha bi khariqatin wannan hausa sokotawa ce bi khariqatin da ainihi wato jika ko ga hukka au ilaqatin ko kuma da wani summa mutum ba zai ba ko maratai muna kira ta alqur'ani wa yajuzu ya tamassul lawhi taba allo lil muta'allimi ga mai koyon karatu ya halatta ga mai koyon karatu ya taba alqur'ani saboda almali da yake wal muta'allim lil mu'allim da mai koya wal muta'allim da kuma malami a almajiri mai koyo ala ghairi wudu'in ba akan arwalla ba saboda laruran karantarwa wa masul juz'i haka ma taba juz'i ya halitta juz'i shine mai izi bi ko izi biyar ko izi goma ko izi shidda ko izi sha biyar yasin ko izi ishirin ko talatin da sauran sai ake jin juz'i wani dai sashi na alqur'ani ba duka ba walau kana baligan ko da ya kasance baligi ne shi almajir ya halitta dauka wa yukrahu lis-sibyani ana karhantawa ga yara kanana nassul mushafi taba al-qur'ani al-jami' lil-qur'an wanda yake yana tattare da al-qur'ani duka alƙwartin daga suratul fatiha suratul nas wannan alƙur'ani haramun ne ga yara ko makruhi ne ga yara su dauka saboda su ba ba da bane su ba mukallafai bane min ghairi wudu'in ba tare da arwala ba in sun taba makruhi ne ba su da shi amma ni malamai suka ce wal ismu alaman na man na wala ba haka mai hatsari ya wani ba zunubi ya tabbata kan wanda ya mika mashi ya dauka wallahu ta'ala a'lam nan za mu kwana abin da muka wani daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada da son aiki da shi kuskuren da muka kuma Allah ya na'am Thank you.